الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin daidai ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba muna cikin suratul ahzab mun kuma tsaya darasi na shida za mu tashi darasi na bakwai a wannan sura mai albarka inda za mu tashi aya ta talatin da bakwai za mu dawo kanta wa isa kuli lil ladina an'ama Allahu alaihi na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وكان أمر الله مفعولا Allah madaukakin sarki yace wa in taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi a cikin lokacin da kake magana ga wannan da Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima satin da ya gabata mun fada shine Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ta musulunci da girmama annabi alaihi salatu wasalam da biyayya gare aka malayan suka fassara wa na'amta alaihi sannan kuma kai ma kai masa ni'ima shi ta hanyar ƴan taji da yi a matsayin da na bawa shi zai bin harisa wanda mun faɗa duk da shi ni'ima ce duk guda biyu shi ke amma ma'anar su daban-daban akwai ire-iren waɗannan a cikin alƙur'ani sai Allah ya ce amsik alayka zawjak annabi ya rika gaya wa zai bin harisa cewa ka rike matarka wattaqillaha ka ji tsoron Allah wa tukhfi fi nafsika kana koyewa a ranka mallahu mubdihi abinda Allah zai bayyana da shi mun yi bayani a nan cewa annabi alaihi salatu wassalam yana koyewa a ransa cewa zai ji zai ki Zainab bintu Jahshin ya aura ba wai yana koyi soyayya ta a ransa ba wannan shine zargin da yake inganci domin kai maganar ma da na faɗa wasu malaman tafsiri sun yi da amma malamai sun ce ba ta da ƙarfi ne ƙarfi shine yana koyi wannan matsalar domin Allah ya mawa wahayi cewa zai ji zai ki matarsa kuma ya aura domin a wuce ne al'adar jahiliya na kabani da ake yi cewa idan mutum ya yi gaban da wani ko kuma dan tsinduwa to ba za ka aure yarsa ba to shine Allah madaukakin sarki yake wa takkan naka kana jin abin tsoron mutane shine kana tsoron abin da za su rika faɗa dangane da maganganu domin idan annabi ya aure matar Zaid bin Harisa za a yi ta yawo da magana cewa ya auri matar ɗansa domin Zaid bin Muhammad ake cewa dukkan ya dau wannan zaidu ibnu muhammad haka ake wada to Allah madaukakin sarki yace wallahu haqqu an tasahu alhali Allah shi ya mutunta ka ji tsoro falamma qada zaidu minha wa dara yayin da zaidu ya biya bukatar sa da ita ta auratayya Allah yake zawwajna ka sai muka aura ba ka anan gabar gabar abun da ban fada ba shine matsalar zaidu bin harisa idan da za a tambaye ka wannan sahabbai ne misali yazo tambayar a wannan lawa waɗannan sahabbai ne sunan su ya fito karara a cikin alqur'ani za ka ce zaidu bin harisa akwai wani akwai wani ko babu akwai su waye su sai na bakar aina kai dariya aina ka faɗi sai na bakar a wata sura zan baka dubu ɗari Allah babu in dai sunan abubakar siddiq ne baka da shi amma ijara da aka yi nuni akwai illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in akhraja akhrajahu alladhina kafaru thaniyat nayidhuhuma fil gari ko idi yaqulu li sahibi da sahabi ya ga jirawo idi yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana an fahimta da kyau saboda haka babu wanda ya sunan ya bayyana karara sai daga cikin miza kenan da daraja da Allah ya wa Zaid bin Haritha cewa sunan sa ya zo karara a cikin Al-Qur'ani falamma qada Zaid bin ha wa taran zawwajnaka Allah ya fice muka aura ma ita likai la yakuna 'ala al-mu'minina haraj dan ya zanto kada mu'minai su rika shiga damuwa da kunci fi azwaji abi ayyaihim dangane da matan ƴaƴan wato din yosu ai da ba ta annabi Allah ya ce wa halailu abnaikum alladina min afladikum wannan kaga ai haramun ne ka aure matan su ko matan ɗan ka haramun ne ka aura amma matan ɗan ruku ko ɗan ka bane ba haramun bane don ba ɗan ka bane ba ne suke kane kawai na ruku idan ka ba minhun wa qara idan har sun biya bukatar su duku sai Allah yake wa kana amrullahi maqula al'amarin ubangiji da umarnin da zartacce ne in yace ai kawai haka ake Nana Aisha Allah ya kara mata yadda take laukana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam katiman shay'an min al-wahyi da kataba hadhihi al-aya. Da annabi zai koye wani abu na wahayi saboda girman sa da yadda ya masa nauyi da wannan ayar annabi zai koye. Domin ku duba ku ga yadda ake kalubalantar sa ciki. Amma ya fito da ita karara. Shi sa ko da annabi bai tara sahabbai ya tambaye su cewa shin na isar ba wannan ayar ta isa ta nuna mana ya isar. ba abin da ya goyi saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura Allah madaukakin sarki ce wa qala amrul lahi maqula al-amru wa al-amru ubangiji ko zartace sai Allah ya ce ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا التي ما كان على النبي من حرج بذات جونا النبي با من حرج يسامو وتداموا da kunci fi ma faradallahu la cikin abin da Allah madaukakin sarki ya wajarta masa Allah ya dora manzo ya kaza ne babu wani abin damuwa kamar yadda wasu malaman tafsiri suke kawo suke ba da misali da Annabi Dawud cewa matansa ɗari ne Annabi Sulaiman wasu malaman tafsiri suna kawo cewa matansa ɗari bakwai ku yanga ɗari aji ne da ina duba na duba misalin wannan na ga hatta ma nasir ali tafsirin na ji ma ya kawo wannan magana na ji to yana dan tamori ji duba wannan furbin a littafin babansa cewa ga abubuwan da aka kawo da kansa ya tabbatar da cewa matar Annabi Sulaiman wato 700 sannan kuma ku yango kwarkwara guda ɗaya wanda yana sharhi ne yana ƙarin bayani akan ayar da mun faɗi ta a baya suna cikin ayoyin da suke kalubalantar ta Anas bin Malik akan ire-iren insha Allah madaukakin sarki yake sunnatul lahi bil ladina kalau min qabl kaga ni wannan sunnar Allah ce bil ladina kalau dangane da wanda suka shuɗi ne in kabulu tun da don shi ne wannan misalan annaba da na faɗa ai hada hukumul lahi bil anbiya ne kabulu wannan hukuncin Allah ne dangane da wato annabawa kafin annaba alaihi salatu wassalam shine malami shi gaba da cewa lam yakun li ya'muruhum bi shay'in wa alayhi bi dhalika haraj Allah baya umarsu su da wani abu kuma su samu damuwa akai wa hada raddun ala man tawahama min al-munafiqin nafakan fi tajmidi imra'atu zaid maulahu kuma wannan raddi ne akan munafikai da suke zargin annabi dan ya auri matar yaronka domin Allah ne ba da umarni a yaka shi kuma umarnin Allah shine daidai ko da zuciyarka abin bai mata ba yaji ne Allah wanda cikin zargi yake wa kana amrullahi qadara shi al'amarin ubangiji ya kasance tsararre ne shine fa kaddara in ka dace kaddara a wasu tsarin Allah kenan a abinda Allah ya tsara kadaran maqduran wata kaddara ce wanda aka tsara a ba tsarawa haka Allah ya tsara to tunda haka Allah ya tsara ko ba za a tsallake wannan tsarin nasu sai Allah ya ce الذين يبلغون رسالات الله ويرجونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا Allah madaukakin sarki yace allazina yuballiguna risalatillah sune waɗanda suke isar da sakonnin Allah madaukakin sarki wa yakhshawnahu kuma suke tsoron sa cewa Allah din abdani ya'udu ila aqrabi maktub shine risalatillah wa yakhshawnahu waɗanda suke wato suke isar da sakon Allah madaukakin sarki kuma suke tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah ba sa tsoron kowa sai Allah duk abin da zaka idan na Allah ne ne biyar sarka kawai to mu yuzan na su ga yin lafiya yanzu mutane wani al'amari ne da ba a iya ruskarsa ba wani abu da zaka yi a duniya kowa ka bari Imam Malik Allah ya tsara masa rahama ya tambayi almajiran da yake mutane suke cewa akan mu sai suka ce wasu suna yaban ka wasu suna suka ji alhamdulillah yake da ba haka al'amarin magabata mai tun daga kan annabawa ba kowa ne zai so ka ba wani yayin ya tambaye ni yake na manta wata matsala ce yake cewa to shi ma wakin da yake yaya kuma za a dole hadisin akan wani abu ne da ya faru yake ya za a da hadisin kuma da yake cewa idan Allah yana son ka sai ya gaya wa mala'iku su soka kowa ma ya soka to ya ake kaza sai nake masa to ai hadisin yana nufin cewa Allah zai sanya bayan mala'iku sun zoka kuma zai sanya a zukatan bayan Allah na kwarai zoka ba wai kowa yake nufi ba domin da ya jiru sai nake masa to annabi kowa ne yake son sa eh ba kowa ne yake son sa ba mutanen kirki kadai ke son sa abinda ake nufi kenan idan Allah yana son ka sai ya jefa doyayya ta a zukatan mutanen kirki ba a zukatan mutanen banza ba dama su wannan kullun yaki ce da kai ba da su yake ba da mutanen kirki ne ina kuma ba shi misali da Annabi Ali da Hazrat Ibrahim su yi kuma haka ne har yanzu Annabi baya duniya amma har yanzu wasu da mai masa jari har yanzu wasu na bibiya cewa ya aka yi ba ta tara a lokaci daya kalmomi iri iri sun faɗa kuma an ba su amsoshi duk da daga cikin kalmomin da akwai irin kalmomin ƴan jamhuri da yawa sun su gurbiya su joseph l duk su ne wannan maganganun da suke to sai allah maɗaukacin sarki yake wa kafa billahi hasiba lalle ubangiji ya ishe ya zamto mai hidayi ne kiri abubuwa sai bayan ɗaya sai allah yake ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما لكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم النبي محمد بكثن في معي من سير يتم مزاجه bai kasance da ake cewa zai bin Muhammad to ba bai bin sa bane walakin rasulullah shi annabi alaihi salatu wasalam manzo ne kawai wa khataman nabiyyin kuma cikamakin annabawa wa kana Allahu wa bi kulli shay'in alima lalle ubangiji ya tabbata masa ni bi kulli shay'in da kowane abu shine wa kana Allahu bi kulli shay'in alima ma kana muhammadun aba ahad na jaje muku cewa ba inda Allah yake ambata sunan annabi in ba in baiwa da labari ba in da yazo umarni ko hali zaka lakabi yake bayarwa ya ayyuha rasulu ya ayyuha al-mujahid ya ayyuha an-nabiy haka duka lakabi amma in da yazo da sunan sa karara to zaka ji labari ka kai wato duka muhammadun rasulullah wa ma muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد أبا أحد من رجاله جزاك الله خيرا الله ما يقام دون الحرارة kanana sai dai a koyi amma idan umarni ne ya ayyuha rasulun balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuha annabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim ya ayyuha al-mudaththir qum al-layla illa qalila ya ayyuha al-mudaththir qum fa anzir bika zaka inde umarni za a wani ba a cikin sunanka to ubangijin da ya halitta shi ba kowa ta yi girma ba shi ina ga mu wajibi ke an bayyana da kyau ko ya zo da haka a ba a hadin da riga ne ko idan ka hadu da wanda ya yi mutu sai ke da kai annabi wai da yaya maza ko daya domin Allah ya ce ma kana Muhammadin a ba a hadin da riga ne me amsa kun yi shiru kawai in gonce ni ban yadda annabi yana da ɗan namiji ba ko ɗaya ne dalilin ka ma kana Muhammadu aba ahadi ne da jani kawai wani kan taburi yanzu ba ta yi bari dauke abin da kai ne amza bala ne now bana ai bana baya da aulad ne zai ga dauki maza da mata amma bana yana nufin jamul muannafi salim mata ne kawai ban yadda ba na to ai ba ka da tsaye da ni ni aya da kawo kai kuma yanzu bayani ke shi ne rijuwa kai ma alar ma da na farko ban yadda da ji wani ji ma haka sai wa yau ba ta saboda batu ba su rayu ba kun ji abin da ya ce saboda waɗanda annaba ne salatu wasalam ya haifa ba su rayuwa na dan fara jariji amma so nake amsa ta fito bibi saboda saboda ba su rayuwa kawai kawai kike na yanzu idan dana ya mutu sai a ce ba taba haihuwa ba eh za a ce ina na haihu ina da yaya amma sun mutu ko ba haka bane yawwa ka dai gyara ka yi kokari ba akwai maganar da ba na yi akan irin wannan maganar amma ba ta fito bibi ba ويجروا نعم inna ce ban yadda da hadisin ba bi inganta ba misali a tabbatawa wannan aya ce kuma muwaqi da yake kiranta kadiyu suhu ce kadiyu bilala ita aya sai kwana ka da ka kawo zamiyu suhu ne zamiyu bilala saboda haka ni aya da kawo sai ku yanzu tsaukaru ba karu ba kawai shi ne yake kwata kwata kun za akwai masu wannan rigima ba sai wa annabi bai da da ko daya bai da ko daya yayin da mata ne in kace namiji sai a ce ma kana Muhammadu da aba ahadin ne rijali kum to an ka tace wa rabi ai sai ka ce ai cewa aka yi min rijali kum a mazajen ku ƴaƴan ku ku maza ba baban kowa bane amma ana sa ƴaƴan kuma baban wani sai ne sannan na biyu magana da ka faɗa sai ka ce ba kirawo wato ƴaƴansa abin da yasa ba kawo na aka kore har zuwa nan saboda ba su girma ba su zama rabbi ba duk suna ƙananan yara suka rabu gaba ɗayan su ba wanda ya hawo shekara bakwai maza dan shi Ibrahim da ba aka wajen su kai gaba an bai da da ko to suna kanana suka koma zuwa ga Allah wannan abu sai suke bayarwa to sannan ka ga ka danne shi da wannan sai kuma ka fara kawo hadisin cewa ga hadisi Ibrahim al-Mu'azzam kaza kaza sai ka dibo to walakin rasulullah sai ya ce manzo ne na Allah wa khataman nabiyina kuma cika makin annabawa kaga daga annabi alaihi salatu wasalam babu wani annabi babu ko daya shine jama'a annaba annaba ne sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi maka yada wanda za su yi kirarin annabi da mutum 30 idan ka zauna yanzu kai ta bibiya ka lissa ba za ka ga sun haura 30 amma malai suka ba da wanda suka ce ana nufin manya ba kanana ba manyan da za su yi girma su so ce su annabawa ne kamar a wajen al'adwar al'ansu irin su mutai da wata kazzaba an bayyana da ko ire-iren wayannan ko kuma dan Najeriya ba da aka san wani sunan sa nan da aka yi ne sunan da nan Afirka da Najeriya da India inda mu ya zo mana tun daga India Ahmad Gulam Mira Zagulam ɗan Ahmadiyya ai shi ma iyayen mu duk sun san lokacin da aka yi lokacin da ya zo Ahmadiyya ta fara yawo to dai da su sai ai da da su a gurin su da Allah ya ce ya dinin ba duk mu Ahmad suka ce wannan Ahmad din ne shine wanda kai Indiya shine annabi karshen zamani ba annabi Muhammad bane a gurin su shine katamun nabi Allah ya ce a cikin ba ismuhu ahmad saboda haka ni da za gulami shine ita ce da ta ita rashin mutunci suna da aƙidu kala-kala na sha baku misali a cikin aƙidunsu ba su yadda Allah maɗaukakin sarki zai kora Fir'auna ba ba su yadda zai shiga wuta ba ba su yadda ba dalilin su shine wato a wayar da kuma sa a adkhulu ala fir'auna ashadda al'azab ala fir'auna aka ce mabiyan sa banda sai muka ce amsa tana cikin suratul hud يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم نار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لو ده aka shine ba uba gaban Allah a wuce shi a gaba to Allah yace ya kadimu qaumahu shine jagora to suna da wannan akide kuma su ba mutane ne ba duk gaskiya da mutu Allah yace mu je mu har yanzu a gane suna da har yanzu a gane amma Najeriya an danne akwai har yanzu ko su amma ba su da yawa gaskiya an danne su dannewa ta gaske wanda da za ga har yawo suke suna raba littattafan su da litre duk suna raba amma yanzu ba su da wannan nan an bai da ga ko ya ce hata wanda azu da abadiya su yi da kawo suna da makaranta ya zama ku a wajen to kaji saboda haka ba su da karfi sosai da sosai to kaga shi wancan Ahmad Gulam din na India ya yi kaje gantakarsa kuma ya ja jama'a ya ja jama'a sosai domin ga da'awarsa ta zuwa Afirka har Najeriya har Kano to sai wani matashi ya ma waya lokacin landline ne ya kirawo shi sai daga sai ya ce wa yake magana sai ya ce wa mala'ika jibril ne to ya ce shi ne annabi sai yake bugowa da yamma wahayi wahayi lamba sai yake ƙarya kake yi wallahi yake kai ba ƙarya kake ba annabi bane yake in dai annabi ne kai yake to ni ma malaika ne ni kawai dan dan da kike to shine wani malami a Pakistan da kaje da abun yayi yawa yake tare da yake fito su mubala cewa idan ne shi annabin Allah ya fito ya yi inuwa وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علامة علامة على الكاذبين أي سينيرين وسوى مؤمن في الله يسيني مس yayi shi wannan malamin yace in dai kai annabin Allah ne Allah ya kinka kai idan ba annabin Allah bane kai Allah ya so da kowa ya gani ya sa kai mutuwa wulakanci kun san Ahmad Gulam abin da yake mutu ya kasa ba haya yana ta iyu ya kasa mutuwar wulakanci ya abin bai to saboda haka duk wannan da awar mutum yayi ta har yanzu ya fito da ita karar sai Allah ya kunna kai Allah domin Allah ya rufe bulo ne guda ɗaya da ba cike ba kuma annabi alaihi salatu wasalam yace ni ne cikon bulan kuma an cike ne saboda haka duk wanda ya wannan da awar Allah ba zai kiyaye shi ba to shine wala ta rasulullahi wa kataban nabiyyi wa kana Allahu bi kulli shay'in alima lalle ubangiji ya tabbata aliman masani bi kulli shay'in ga kowanne ko wato abu sai Allah yake يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا نعم وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدت لهم أجرا كريما Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuha allazina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya uzkurullaha ku ambaci Allah dawa da muka zo zakirina Allah kafiran wa zakirati mutkafi mu dakatar da wasu abubuwan da mun dubo wannan gaba uzkurullaha zikran katira ku ambaci Allah ambato mai yawa ku duba ku gani duwo ayar kai ta dabburi a kanta da Allah ya bada sifofi goma ba inda Allah yake kai da yawa sai dai lokacin duki innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sabiqina wal sabiqat wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal sa'imina wal sa'imat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله ماذا كثيرا والذاكرات أي والذاكرات كثيرا بعد أن يكون كثيرا في قرن ذكري saboda gaba ɗaya rayuwar ɗan adam zikiri duk wanda wallahi duk salon tafiyar rayuwa na kowane irin mutum idan kana so komai na ka yi tafi daidai to ka zauna zikiri domin gaba ɗaya rayuwarka gaba ɗayan da take yi kamar yadda wanda daga cikin magabata da ya kalli littafin al'adukar na Imam Nawawi yake ya rantsi da Allah wannan littafin inda za a bibiye shi baka da mulki ɗaya a rayuwarka da ba zikiri mulki ɗaya san komai zikiri ne misali yanzu mu ɗauka daga kulle rayu kulle kulle kulle yininka mu ɗauka daga bacci idan mutum ya zo zai kwanta da ya zo ya kwanta da me yake kullewa da azkar idan ya zo addu'o'i zai yana kwanta zai daga hannu ya daga hannunsa ya karanta kul wallahu falak inasi a falak inasi sai toba a cikin jiya ba inda zai iya tabawa ya kuma yi sai yayi haka da uku sannan ya ayatul kursi misali nake ba ku suna nan kamar yadda suke a hisirin musulmi sannan idan mutum ya karanta ayatul kursi sannan kuma sai ya dauko wato Allahumma hafazu bima tahfazu bihi ibadaka salihin misali nake ba ku Allah ka tsare inda da irin abin da kake tsare bayin ka na kwarin ka ba Allah ajiyar kanka sannan akan je sai kace Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa fawwatu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka ragbatan wa rahabatan ilayka la manja wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta wannan ita ce sakan jida ba a cikin sallake ne muku misali na bawo kaga mutum ya kulle baccin sa rayuwarsa gaba ɗaya da ne a duka idan yana cikin bacci sai ya motsa sai ya motsa sai ya sai ne subhanallah idan mutum ya yi a bacci ya motsa ne zai ce shi ka zai ce la ilaha illallah la ilaha illallah wa idil ka barakallahu bihi na gurin liman sun fati an gane ko yau ai farkon kawai nake so ba ya isa kaji wannan mutum yana bacci kenan idan ya burgita ko yayi mafarki yayi mafarki na ban tsoro sai ne sai da wuri ko annabi yace yo ba bangaren abun da sanje yanayin kwanciya haka ne idan ya baba barci mara kyau kuma kai ya gaya wa kowa to sai barka cikin dare cikin dare ba sallah ne ba kawai fitsari zai yana kuma so ya samu ladan mai sallah a barci shi da yake yamu ne ba amma yana so Allah ya baki lada dawowa zai kuma ya ci gaba da barcin sa wace addu'a nan da ya mana cewa wanda ya barka cikin dare yayi za a baki lada kamar yayi kiyamu ne سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أمين اللهم اغفر لي بارك الله فيك kaga wannan idan kai yayin da mutum ya tashi wato cikin dare ko da ba sallah ne wani biyo wannan za a ba shi lada kamar yayi kiyamul layli kaga wannan garaba kar kenan idan kuma kiyamul layli zai ya zai yana tashi zai zauna idan ya zauna a zaune sai karanta ne me zai karanta wanda zai tashi cikin dare ya tashi kiyamul layli me zai karanta ayoyi goma masha Allah tabarakallah alladhi yake ayoyi goma na karshen sura ta ali imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar zuwa ya ayyuhalladhina amanu istiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihuna yana zauri sai kuma yi miki idan yi miki je alwala ya je ya zo ya sallah kun ji rayuwa annabi alaihi salatu wasalam idan ya yi sallar dare ya dawo yanzu idan ba zai koma bacci ba yana sai idan ya rage minti goma sha biyar alfitir ya bullo sai ya dakata da komai yake da sallah da karatu alqur'ani ya koma istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم رب اغفرني وتب علي إنك أنت التواب الغفور هذا الفجر يقول له من تجاجة ya kullo alfajir yana yin wannan da alfajir ya kullo zai tashi ya raka alfajir ya raka abi ko fatiha zalla a duk raka abi ko fatiha da kuliya fatiha da kulkulu wallahu ya biya wannan yau yayi wannan gobe ya rika tare duk wanda ya dauko daga cikin ko ruwayar Abu Hurairah ko tana na Aisha sannan daga nan sai ya tafi masallaci kafin ya tafi masallaci idan ya je wato bakin kofa zai karanta ne bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah idan ka iya iya nan ya isa in ka iya har zuwa gaba sai ka dora me yake gaban اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اجل او اجل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي فقارسا da mutum ya bude kofa ya rubo kofa ya tafi zuwa masallaci ya ce karanta za a masallaci duk da ba da sun yi magana akan hadisi ko da da yi wannan bai ci gaba da istighfarin sa wanda yake yi ne yau da gobe yana zuwa shiga masallaci ya addu'a shiga masallaci addu'a shiga masallaci ne tsawo ko mai ko gajeriyar wace ce ko duk ku yi ku shigo yawa sai shiga masallaci a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم سمي بسم الله الرحمن الرحيم تو سمي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب ماذا رحمتي sai mutum ya shigo da wata kafa to shi kenan sai idan da sallah gaba ɗaya ya shigo sallah ya ci gaba da zikiri domin sallah gaba ɗaya ta zikiri to idan zai fita ba to ta gaba zai fita eh a da hagu dama hagu wace ke shi ne wasu ba da suke cewa masallaci a shiga da dama a fito da dama na gida ne ba wata kaba da Allah ya huko yau gaya ba da yadda zaka shiga ka fito duk wanda ke wuce ka fito amma fitowa da dama da shiga da dama da fa'uli ne neman wato alkhairi ne kake so Allah wa rubuce sarki ya hada ka da da fa'uli an bayyana da kyau ko saboda haka ga idan za a fita daga masallaci sai a karanta ne bismillah wa salatu wa salamu allahumma fa'ali abwaba allahumma atumni min ash-shaytanir rajim haka ne kace Allahumma ajini ne jira da jimala ali ya ce Allahumma in ya tsaluka min fadli waje ya ji a talabi ya manta Allahumma in ya tsaluka min fadli an fahimta da joko saboda haka wannan fa gaba ɗaya abubuwan da ake magana su ne zikiri lokacin da kake tafi akan abun hawa kai tilawa ko kai shayin wannan rabbi jini wa duwa alayya allahumma jin da ma abu astaghfirullah alazim wannan shi ake kira jini yayin da mutum zai sa kaya ya ce ne nam ba za go ba normal kaya alhamdulillah alladhi kasani yayin da zai tuke fa bismillah wa'ina abubuwan jama'a shine 24 hours na rayuwa annabi misali na bawo wallahi idan ka kiyaye zaka ji rayuwar ka dadi kuma shine zaka ga wani ya kasa bai ko ne yake rai wannan shine rai komai na annabi ka rika bibiya komai wannan fa misali yake 24 hours din annabi alaihi salatu wasalam a haka yake an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shi ya kamata mu kiyaye to shine uskurun la zikran katira ko ambaci Allah ambato mai yawa to kaga anan ya ka mana hadisai har guda biyu akwai ruwaya Imam Ahmad daga Abu Darda yake cewa Annabi alaihi salatu wasallam ya ce in ba da ba ku labari da mafi alkhairin ayyukan ku ba wanda kuma yafi karfi a gurin wato sarkin ku wa arba ya ji daraja cikin abin da yafi daga darajar ku a gurin Allah wa khairin lakum min ilahi dhahabi wal warid sannan abin da yafi a ba ku dala da saifa da euro abin da yafi a ba ku kuɗi sannan kuma wato abin da yafi ku haɗu da abokan gaban ku ma su muku shahada annabi yace bara ba ku wannan abun ba ku daki wato ku haɗu da abokan gaba ku da ke su kake su kake ku sai suka ce wa ma huwa ya rasulullah menene wannan abun ya bai din Allah sai annabi yace zikrullahi azza wa jalla ambatan Allah da girma da ruwaya wannan ruwaya Tirmidhi ce da Ibn Majah kaga ka kiyaye wannan sana hadisi na biyu na Imam Ahmad daga Amr bin al-As bin Qayyim kai yake cewa annabi alayhi salatu wasallam ya ce yake hadisin Abdullahi bin Busir kai yana cewa wani balaraban wato wasu mazauna karkara ko bi sun zo gurin annabi alayhi salatu wasallam sai dai daga cikin su yake cewa ayyun nasi khairu a cikin mutane waye fa alheri sai annabi ya ce man kana umruhu wa hasuna amalu duk wanda ya tsawon rayuwa kuma ya ce kyawawan ayyuka na ga ba ku misali hakan da Hussein duk mutanen kirki sai sai ya mutu zaka da cikin mutumin kirki kowa yana yaban sa ne yawan zuwa masallaci ne kyautata mu'amala da mutane Allah ya karbi rayuwar sa aka samu dandazon jama'a kowa yana yaban sa ba shi da matsala a rayuwa ya mutu sai shi haka din ya cigaba da rayuwa shi ba mutumin kirki to wannan haka din da ya cigaba da rayuwa ya ƙara shekaru a kansa ko a aljanna sai ya bude zai matsayi a ciki yasa saboda ayyukan da na alheri tun da su akan nan sai aka annabi ya faɗa za a je aljanna sai ga yabidi bene yabidi matsayi kisa ka roki Allah ya baka rayuwa mai tsawo ko ya baka ikon bunsa da da kansa annabi ya khairun nasu man qala umruhu wa hasuna amalu wafi alkhairin mutane shine wanda rayuwar ta kai tsawo kuma yake kyawawan ayyuka mutumin banza ko shine wanda yayi tsawon rayuwa amma mutumin banza ne ga shi dai yayi tsawon rayuwa amma ba wanda yake sha'awar rayuwa sai dai yace ya rasulullah inna shara'iya al-islami kar kasrat alaina ai abubuwan musulunci sun mana yawa yau a ce kaza ga azumin kaza ga sallar kaza ga kaza irin mutane ne kusan masu rabon tirin namu ya tambaya annabi alaihi salatu wassalam yace fa mummi bi amri ata tabbatu bihi ba umar sai da wani abu da zan takalci ne wanda abubuwan kausun mun yawa ya da zai farin la kawai amma na wajin din sun yawa irin mutanen nan da ba ta koyi aure kana sai annabi ila ya zalu da sani karatuban bi zikrillah kada har ka ya guje cikin ambaton Allah shi ne wannan abin da nabi ya wuce komai karka ambaton Allah komai shi ma tirmidhi da ibnu majah sun rawaito wannan hadisi annabi a hadisi na kashi annabi yace hadisin Abdullahi bin Amr bin Al-As yace ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkuru lam yadhkuru Allah fi illa rawu hasratan yawm al-qiyamah babu wani guri da mutane za su zauna a wata majalisa ba ta ambaci Allah a gurin ba ba sai sai wannan ba sai sai wannan gurin ya zame musu mafi ya mafi asara ranar al-qiyamah cewa sun yi asara an yi zaman makokin da ba gawa a gurin kuma wani ko irin dabaran nan da kafaratul majlis bai iya ba in an zo tashi ya sai ne subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka duk kan matan da yake kalla Allah ya ji ma da matan mutane da yake kalla Allah ya ji mata duk da yawan ba ka ya tashi da zurubin da yake ba da ka guda ya tauri to saboda haka shine udkurullah zikran katira to sai Allah yake mu je gaba saboda lokaci wasabbihuhu sanan ku rika yin tasbihin da karkace Allah annabi yace yana abin hujji ka ce kace subhanallah ya kunce jewa ne ya kaza a subhanallah abu ya kayatar da kai ku rika yin tasbihin da bukuratan Allah madaukakin sarki yake safiya wa asilan da yamma shine azkaru sabahi wal masa shi kuma wannan lokaci ne lokacin yin azkaru sabahi wal masa yau ya ce zikirin safi daga karfe nawa zuwa nawa misali zikirin safe daga karfe nawa zuwa nawa zancen da yake inganci bayan sallar asuba zuwa yanzu zuwa hudowar rana kun yi ittifaqin cewa duk wanda yayi bayan hudowar rana karai yayi kun yadda kun yi jiru lokacin alkaru sabani daga yoje ne daga bayan sallar asuba lokacin da alfajir ya bullo zuwa hudowar rana kun yi ittifaqi akai duk wanda yayi bayan rana ta fito to karai yayi to shi kenan ne ba ba bayan da aka zuwa yanzu zuwa zuwa magariba ko faduwar rana faduwar rana ko tsoro kuke ji amma wannan lokutan su ne da ba su ne lokutan da suke rafi ai a maganganun malamai aka sami da ya faɗa a littafin da dai akan azkar an bayyana da kyau ko cewa lokacin yin azkar shine daga kullowar alfijir zuwa fitowar rana shine azkarus sabahi in ka makara ka biya dai in ka makara biya kai amma lokacin da ake sansa shi ne mutum ya zauna bayan ya yi azkar to tambaya bayan sallah asuba azkarin da ake yi na sallah kun san wani abu da yake ba ni mamaki na cewa rayuwar mu zikiri ce kai inda za ka gane rayuwar mu gaba ɗaya zikiri ce sallah fa za ka idar ka ce assalamu alaikum kana idarwa amma da me kake farawa la haula wala quwwata illa wai ka duba fa sallah kai ba ba kallon bar ba ba kallon wani abu ba wani hira ba Allah ka kira amma idan ka gama wannan ba sai kai ne mugabara Allah domin wata kila a kallolin ba da kurakurai da yawa da kai waya ka tayi ko waya wani sai kara ko kaza ko kaza ko tunanin kaza ya fado ba duka kana gawa sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sallah ba idan Allah ina ga wani sallah sallah da kai kin gaba sai ka nemi gafara ina ga wani sallah sannan abu na biyu da yake ƙara ayatar da liji mutum da zai samu ban daki ya fito ya biya bukatar da amma idan ya fito sai ce Allah ka gafarta mu to me kai a ciki zuwa ba mutum ya biya bukatar ka amma da ya fito ya ce Allah ya gafarta mu wallahi bawa shi ka na gaya ba rayuwarka gaba ɗaya istighfar ne wallahi duk wanda ya dau salan istighfari yake yin sa a rayuwarsa nan gaba shi ma zai rika faɗa shi abin da yake matsalar zikiri da ambatan Allah wato abin da yasa muke taranatawa ba mutum baya iya bayanin sa in dai kana yi yadda yake kawai daɗin sa ba wanda yake zai bayani sai mu yi idan kana yi yadda yake da yadda kake ganin buri a rayuwarka sai dai kawai sai ka ga mutum yayi shi ma ya biyo amma abin da kake ji shi ba zai ji ba sai yana yi wannan salan da nake yawan gaya muku mutum ya dauka a rayuwarsa duk wani abu da ya dago ne ma ya zama ba karka a cikin rayuwa Allah zai yayi ba a hankali amma ka dauki salan ka rika yin sa tadabbura kana yin sa kana tuno girman Allah ka je da Allah zai ba an fahimta da kyau ko isa ko da yake muke nana ta cewa wannan istighfarin kada yi wata da in dai har mutum zai zo ya fito daga ban daki sai gofara naka Allah ina neman gafara ka gafarta mu kuma idan da sallah sallah da yayi tun da ya fara yake amma dan Allah yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in dai zai yi wannan ya kamata lallai istighfar ya zama mai ya mani rayuwar duka sannan ku bayyana da kyau da Allah yake amma da Allah ambato mai yawa shine a gurin da bai ba ka'ida ba ke azbaru ta bai da aka ce kai ayatul kursi kai balaki kai nasi kai kulhuwa a kai ikhlas duk wannan da aka yama a bayan sallar kamar da nake so yi ji bayan sallar asuba da ikhlas da balaki da nasi kafa rawa ke to azbaru ta bai idan an zo shi kuma kafa rawa ake yi wayannan da a jikin ka da safa guda nawa ake yi uku uku uku ko yo tambaya shi ne tunda mutum da yi bayan sallah addu'a yana zauni daban-daban za ka yi ko tazarfi za ka yi tsakanin da Allah ta zarfi kake yi ko daban-daban kake yi tazarfi ko idan ka ɗaya ruwan da ya ka ɗora kawai tazarfi ne kun yi shiru yadda kuke yi na tambayo daban-daban ne ko tazarfi tazarfi to kage yanzu idan kai azkarus salat kai ba azkarus salat ba idan ka zo ka gama da yawa za ka kai ka zarfi ake yi sai ka gama da sallah daban sai kuma ka zo ka ce a'udhu billahi samil alim min ash-shaytani rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim ka bara biyo wanda kai yi yanzu ka shiga da tsaro da bai ke ka gama da sallah duk da na san da yawa ba haka ake yi ba to yadda yake daidai shine a tafi a wannan ka'idar to idan zuwa wa tabi'u bukratan wa asila zarabul jibiya Allah madaukakin sarki yace muna da wurfi goma karshe na tambaya wa tabi'u bukratan wa asila urka yin tasbihin sa safiya da kuma yamma Allah yace huwa alladhi yusalli alaikum Allah shine wanda yusalli alaikum yake muku salati wa malaikatuhu malaikun sama suke yi suke yi muku yi kurijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga dubbai dubbai ila nuri zuwa ga haske kaga dubbai sai aka kawo shi da jami amma sai aka kawo shi da guda daya mun ga wannan bayanin a baya bari mu kala sayar wa kana bil mu'minina rahima lalle ubangiji mai jin kai ne ga mu'mini to anan mu dawo wallahi yusalli alaikum Allah shi yake muku salati ya ya salatin Allah yake ga bayi Allah zai ce Allahumma salli alaika kai ba haka bane shine malamai suka ce abinda ake nufi abul aliya a raya in wannan yana cikin babu tariyai wanda mun ga bada misali akan da cewa yana cikin wanda zamanin annabi aka haife shi amma bai ga mun shi ba saboda haka yanzu ake kiran sa yana cikin manyan kibaru tariyai abul aliya a raya to shine yake cewa talatin Allah gabayi shine yabansu Allah ya yabe ka a cikin malaiku yabo dan wasu malamai suka ce talatin Allah shi ne rahama to kaga duk ba cin karo duk biyu kenan Allah ya maka rahama an fahimta da kyau wa malaikatuhu shi kuma malaiku ya talatin shi yake gabawa shi ne su rike ma addu'a su rike ma addu'a Allah ya ma kaza ya ma kaza addu'ar malaika da baya sako sai ji ni uri da kun mina zulumati ila nur dan ya fitar da ku daga zulfai domin hanyoyin bata suna da yawa amma tikiri ya ɗaya yake ila nuri zuwa ga haske wa kana bil mu'minina rahima lalle ubangiji ya tabbata mai jin kai bil mu'minina ga mu'mini yalla yake ya iyatu gaisuwar su yau mai kauna hurana da za su haɗu da shi shi wa ubangiji salamu shi ne wato aminci sallama dai kafin ya ce assalamu alaikum kace yawa gaisuwa ya aljanna ce ba ko maraba mutum ai ma sallama ya faru wani abu daban ba daidai bane in ma ka saba da al'ada to amsa domin gaisuwa aljanna sannan kuma yanayin da yanayi biyu ne salamun alaikum ko assalamu alaikum amma salamun alaikum wannan babu ne salamun alaikum ko assalamu alaikum shine yau mai kaunahu salam wa adda lahum ajran karima Allah madaukakin sarki ya tanadan musu wato lada wanda yake babba wannan shine abubuwan da muka fara dai Allah mu daukakin sarki ya ba mu ladan da wanda muke kuskure Allah ya yi wa na'am alaji nabi na'am na'am Eh, tsohuwar da abin tsohuwar da haka haka yake haka
zo shi ya yanke ko ko sai annabi ne kama alfikir na farko na ƙarya da gaskiya ne shi wancan suruku ne an fahimta da kyau wanda ta mutu ai na yi kamar taki oke yanzu za a gana da an fahimta da kyau kamar an ce wato ana magana ne akan kullowar ranar wannan shiru Allah ya kasa biyu suke a kalanda akwai shiru akwai kuma da zuwa alfajir saboda haka ba na farkon muke yi ba na biyu kake an fahimta da kyau ko wallahi wa na Masha akwai sai daga cikin iyayen ba wannan masallaci a Malam Shehu Kabara za ku ga sai rayuwar zama a nan ko kowace zai aure da yasa maryam ibtisam aliyu wadda za a yi ranar asabar mai zuwa ashirin da ke ga watan mu'azam wanda ya je ga hudu ga watan satumba karfe sha daya a masallacin alfurka an yi yabar da ana roƙon yan uwa da wato a a wanda ya samu dama ya ce wanda kuma bai samu ba a to a ke kada muna roƙon Allah maka cikin dalili ke sa a yi wannan aure lafiya Allah ya ba su zaman lafiya muna roƙon ubangiji da sunan da kyawawa da shugobin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya ba su iko ne da rasu na Alaihi wa ta'ala da wannan sun tambaya yanzu dai daga cikin iyayen mu gode wa Alaihi wa ta'ala da yaji ta ga yau ban ga shi wada wasu muke a gama karatun tambaya to shi ma bayan baya jin daɗi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya tafi na wadanda na mala wa Idan da Muhammad a ɗan mala abubakar ya makara a cikin suratul mun yi magana akan wato sanya sunan marika ko wani ba bai zo ba a farkon sura saboda haka kan yi injiniya sura ba kana haka za ni ba dan mu sai din dai saboda haka mun yi magana akai wallahi wa ala eh bud'uhum li aba'ihi huwa qad'a inda Allah dai dai wannan gabar mun tattauna kuma iyaye da yawa sun yi maganganu to dai a gabar za ta ga an gabar da a kai na cewa ne yi muka faɗa abin da malamai suke faɗa kan wato irin wannan matsalar Allah ya dace da Allah ya ba mu dace Allah ya ba mu damuna ne albarka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dace samara na lafiya Allah ya ba su lafiya wannan bai wa Allah dai makokiyar masallaci har yanzu yana buƙatar addu'o'in mutane ba za a daidai ba Allah maka kuce sarki ya ba ta lafiya Allah ya dace ka ba ta duk mara na lafiya ku gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai wani bawa Allah ma da shi ma yana aiki da ko ya hau hanyar da ya rike shi yana azumi don kota da wanda ya duba suna da wata ya tafi ka fara Allah maka cikin jirgi wa shi lafiya muna da wata da suna yin tsayawa iyayen mu da suka zawo da gaske Allah ya cikin su da rabara idan ta mu tawo Allah ya ta mu ta da imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta kawo mu bambunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ta kawo mu bambunta daga bayan haka sautin Allah ta yi to akwai wani yaro da bayi a shi ma da ina ne kamar jirgin yake karanta shi ma ya samu matsalar koda za a cire masa koda ta lalace yana kwanta a asibiti wani yaro ko Allah ya tafi ka ba Allah ya ba shi lafiya Allah ba shi jirgi ya ba shi yadda za su na ba kowa wani da suna da kyawawa da so sun da madaukaka waɗanda suke wani wasiya da ake ina da ke yana da biyan suna da kwana da suna da kyawawa masu neman aiki da yan kasuwa na da gyara waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sun tafi a gaba da masu makarantu a cikin gidan aure ana ta yayi Allah ta nuna wa da gaskiya gaskiya ce ba wani ikon wanda matasan da maza da mata ana ta shirya wa ana ta shirya wa Allah ta tura ta kan hanya mafi yiya Allah ta amina fi awqaniya fa amina ayyuhal awlad umurina واجعلنا لنا في من خافك وكلاك وتبعك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين